إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 29 ga wata na jumadanil akhira shekara ta 1447 hijira na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da izinin allah wannan zai zamanto mana darasi na biyu a cikin littafin nabiyun rahmati sallallahu alaihi wa sallama siratun wa durusun wa ibarun wallafan shehu malami al'usadu duktur muhammad sani umar rijiyar lemu hafizahullah da izinin allah za mu tashi safaha ta ko kuma cikin muƙaddima da malam yayi kenan zai zama to safaha ta tara mali ce taudi'a idan ka ce taudi'a ana nihin tamhid kenan kaman gabatarwa ko kuma shuhuda kenan at-tamhid ko al-muqaddima ana kawo shi ne saboda sanin abinda littafin ya kumsa a takaice kenan malam zai mana bayani akan cikin wannan taudi'a cewa mi yake ambatawa ko kuma littafin dami-dami ya kumsa mali ce ibadatul asnami fi jaziratil arabi qabla al-islam bayani na hari akan abin da ya shahi bauta na gumaka idan ka ce al-asnam jam'i ne na al-sanam as-sanam kuma shi sune at-tamathil allati tusna'u bil ahjari wal ashjar sune irin gumaka da ake sassakawa ko ya zamanto da duwatsu ko kuma ya zamanto da itace to mali yace bautan gumki a jaziratul arab yankin larabawa qabla al-islam kafin zawwan musulunci yace istamarrat qabilatu khuza'a ala wilayati shu'un al-ka'bati wal bayt al-harami ma yuqaribu 300 sana istamarrat qabilatu khuza'a qabila ta khuza'a ta ci gaba ala wilayati shu'unil ka'aba game da abin da ya shahi jibintan al'amura na ka'aba sai ce wal baitil haram kai da bait da daki mai alhurma ga baki daya tunda ita banda ka'aba hallo akwai wurin da aka sanya shi a matsayin harami to su wannan kabila ta khuza'a su suke kula da wannan waje shekaru masu yawa yace ma yuqaribu 300 sana a game da wannan hidimtawa da suke yi wa ɗakin ka'aba a kaɗan sun kai shekara 300 suna yi kenan jil ba da jil in waɗannan sun yi sun tahi na bayan suka zo sai su riƙe sai da suka yi shekara kusan shekara 300 suna wannan hidima wa kanat wilayatuhum fi ghayati su'i wal fasad malace kuma takaitaccen bayani akan jagorancin da suka yi na shekara 300 ya ce kanat wilayatum ya kasance wannan jagorancin da suka yi na kula da ka'aba da kuma haramin makka ga baki daya fi ghayati su ya kai makura wajen muni wal fasad kuma da banna kina abin da suka dama suke yi tunda da ya ce su suke kula da ka'aba to shikenan idan ka ce wani kai kaza ne ana ga cewa kai shahidi da mai ne suka yi ta abin da suka dama mali ya ce saboda me yasa aka hudu haka iz bihim nasha'at ibadatul asnam saboda waɗannan mutanen tare da su ne bautan gumaka ta samu gindin zama kenan aka kirkire ta nasha'at aka kirkire shi ibadatul asnam bautan bautan abin da ya shahi gumaka yace bainal arabi fil hijaz a cikin larabawa a yankin hijaz ga baki daya babu wani wuri wanda aka fara bautan gumki yace in ba a makka ba idan ka ce hijaz suna cewa yana tsakanin tihama da najad tihama da najad sannan kuma yanki ne da yake amsa sunan makka da madina da yamama da kewayen da yake kewaye da su wani su ne hijaz to wannan yankin a hijaz gaba daya babu inda aka fara bautan gumki ya ce sai a garin makka faqad kana kabiruhum wa ra'isuhum amr ibn luhay yake cewa ya kasance kabiruhum babban su su suwa kenan khuza'a wa ra'isuhum jagoran su su suwa khuza'a yace shi babban nasu da jagoran su shine amr ibn luhay sunan shi amru dan luhay wannan amurkin nan kad kharaja min makkata ila shami wata rana cikin bulaguran shi ya huta daga garin makka zuwa ƙasar sham yankin suriya fi ba'di umurihi a cikin wasu lamuran shi na rayuwa da ya huta falamma kadima ma'abun min ardil balkan lokacin da ya zo kadima ya gabato ma'ab ya'ani tariq lokacin da ya hayo wata hanya min ardil balkan wadda take yankin balkan yake cewa albalkan a can ƙasa yace iqlimun min ardi shami fil mamlakati al-urduniyya al-hashimiyya yace wa huwa al-iqlimu alladhi tatawassatuhu madinatu umman asimatu al-urdun kenan ala aide wancan yanki na abin da ya shahi umman bangaren da ya shahi urdun kenan ya zo wannan wajen shi amr ibn luhay da ya zo wannan waje ra'ahum ya abudun al'asnam sai ya ga mutanen da suke wannan wajen suna bautan gumaka faƙala lahum sai ke ce musu ma hazihil asnamun lati arakum ta abudun wai waɗannan gumaka da ke kuna bauta ma me kuke bauta ma ina ga gumki a tsaye kuma ku kuna wasu abubuwa kuna kabarbari kuna tashi kuna sunkuyawa faƙalu da suka ce mashi hazihi asnamun na abuduha suka ce wannan gumaka ne muke bautawa kenan suna neman kusancinsu su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala suka ce mashi kuma daga cikin irin roman da waɗannan gumaka suke da fanastamɓiruha fatumɓiruna muna neman ruwa a wajensu sai su ba mu ruwa kaga daga nan an saki me an saki layi ruwa al'amarin waye al'amarin Allah ne shi kadai yake nashi ne haraka shi ce al'amarin shi ne babu wani wanda yake da ta cewa akai yace amma to waɗannan gumaka muna roƙon su ruwa fatumdiruna sai su mana ruwa sannan kuma yake cewa nastansiruha fatansuruna muna neman ɗaukin su da agajin su da taimakon su fatansuruna sai su taimaka mana ya ce an saba haka ake daga wata matsala ta taso sai mu je zuwa ga waɗannan gumaka kuma su taimaka mana faƙala lahum sai shi wannan amur ibn luhai wanda ya fito daga garin makka daga cikin kabila ko kuma jama'a ta huza'a sai yake ce musu afala tu'unani minha sanaman yace da Allah ba za ku bani ba a cikin waɗannan gumakan naku sanaman wani gumki guda ɗaya fa asiru bihi ila ardil arabi in tahi da shi zuwa ga yankin larabawa fa ya abuduhu su ci gaba da bauta mushi kaga ya nemi a bashi mi a bashi Allah shi zai dauki Allah ya kai shi kuma su bauta mushi dausul basirati kenan yace fa ya abuduhu ya su bauta mushi fa a'qahu sanaman sai suka bashi wani wani gumki yuqalu lahu hubal kaji inda hubal yazo asalin tarihin shi daga wancan yanki na ardul balkan aka ɗauko hubal aka kawo shi garin makka fa qadima bihi makkata yazo garin makka da shi fa nasabahu ya kahwa shi wa amara an-nasa bi ibadatihi wa ta'zimihi shi a matsayin shi na shugaba sai umurci mutane to ku rika bauta mishi ku rika girmama shi abubuwan da ake nema na ruwa ko neman ɗauki ko neman agaji ko neman taimako duka a rika nema a wajen wannan gumkin hubal to kaga asalin bautan gumki a garin makka ya ce fahuwa lazi hamala ƙuraishen ala ibadatul asnam shi wannan amur ibn luhai shi ne mutumin da hamala ya ɗora ƙuraishen ƙuraishawa ala ibadatul asnam akan bautan gumki shi ya ɗora su aka yi malice la'anahu Allah wa qabbahahu Allah ya la'ance shi Allah ya murana shi saboda babu babu mutum mafi zalunci a yanki kakaf saboda mutumin da zai rika daukan mutane yana dora su akan bautan wani Allah saboda ya sabke su daga asalin fitirar da ubangiji ya halice su ya dora su kan wata abin da yake hayaniyan banza ne kuma karshe duka a nadama za a kare a nadama za a kare shi yasa bautan wani Allah babu hallaka wanda ya kai shi shi yasa mala anan ya rihe da cewa la'anahu Allah wa qabbahu Allah ya la'ance shi Allah ya muna shi saboda irin wannan abin da yayi dakon shi dako na kayan sharri ya kawo cikin mutanen shi wanda wannan kuma haka dukkan wani wanda zai sa mutane su bige zuwa ga bautan wani Allah irin wannan la'ana tana nan akan shi Allah kare mu ya zaman to ga bautan Allah ƙarar mutane suna bauta Allah sai ka musu wata wata hanya ta daban sai ka ce ai ga waɗannan duka ana musu irin abin da ake wa Allah in ana nema a wajen su kawai an ƙare ba sai kun nema a wajen Allah ba kaga babu mutum mafi zalunci a ban ƙasa sama da mutumin da irin wannan banna malai ce wa qad thabata fi sahihain من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي يتبت أتكن الصحيحين الصحيحين بخاري دا مسلم أتكن بخاري مالي حديث من لمبا دبو هدو دا داري شدة دا أشرين دا أكو أتكن مسلم حديث من لمبا دبو بيو دا داري تقص دا حمسين دا, دا حمسين دا شدة wannan hadisi hadisin abu huraira ne abu huraira yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ra'aytu amr ibn luhayya amr ibn luhayya ibn qimma'a yajurru qasabahu fi nar mazalla yake cewa da ido na Allah ya nuna mini amr dan luhay wanda yake cikin khuza'a inna wanda ya dauko hubal ya kawo ya ce Allah ya nuna mini shi ya zurru kasabahu yana jan hanjin shi finnari a cikin gidan wuta to kaga wani ba shige ta barantana shi tunda da ya mutu kuma akan wannan hanya kaga wannan sune li yahmilu awzarahum wa awzara allazina yudillunahum bighairi ilm ya dauki nashi da kullaihin kuma ya dauki da kullaihin wadanda ya ya batar da su ya ce fakana kana awwala man sayyaba sawa'iba shi dai amur ibn luhaiqin nan banda kawo gumkin ma shine farkon mutumin da sayyaba ya yantar da as-sawa'iba dabobi me ma'anar haka idan ka ce sayyaba ma'anahu harrara ay tarakaha tar'a haisu sha'at a bar dabba ta rika kai kawo inda ta ga dama as-sawa'ib kuma jam'i na sa'iba su kuma su ne an'amun su ne dabobi imma misali shanu ko ra'umma ko kankanan dabobi wanda waɗannan kuma yunziruna halil asnam ana yin bakance game da su akan gumaka sai a ce gumki kaza wannan raƙumar tashi ce da haka ba a yanka ta ba a hawanta ba a bulaguro da ita haka za a kyale ta kawai a cikin dajin Allah ta yawo to wannan mutumin shine mutumin da ya fara kawo mutanen garin Makka wannan ɗabi'a ta ɗauki dabba a sake da ta yi ta abin da ta ga dama kuma ba wanda sai taɓa ta wanda ya daga cikin aikin amr ibn luhai ibn qimma'a la'anahullah wa kana hadha ar-rajul malika ta wannan mutumin ahada muluki khuza'a shine ɗaya daga cikin shugabannin khuza'a kenan kaji asalin zawwan gumki garin makka shi wannan amr ibn luhai shine yazo da shi sannan kuma yazo da shi daga can ardul balkan sannan da yazo ya kafa shi ya nemi mutane su rika bauta wannan gumki su rika neman iso zuwa gare shi wannan abin shi ne manzan lasar lasar ya zo ya yaƙe su a kai har wani lokaci ɗaya daga cikin wanda daga baya musulunta manzan yake tambaye shi cewa wai ababen da kuke neman iso zuwa gare su a wajen allan nan waɗannan abubuwa da kuke neman kusancinsu don me kuke bauta musu sai shi sahabi yake cewa a a wannan lokacin bai musulunta yake cewa ya rasulallahi ba bauta musu muke ba in ma na abuduhum ba bauta musu muke ba muna nema ne kawai li yuqarribuna ila Allah zulfa ya za su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa wannan hanyar tana kamanceceniya da abubuwan da ake yi a yau da suke da alaka da wasu ɗariku da wasu shehunnai sai a nuna wani mutum a nuna cewa wannan mutumin shi gaba ɗaya tun daga farkon shi har ƙarshe bayyada wata illa bayyada wata matsala in kuna da matsala ma ku kawo mishi bal hasali kubur kabarurrukan su za a rika zuwa me bambancin shi da wannan bautan gumkin me da bambanci mutum yaje iske mutum a cikin kabari wanda yake cikin kabarin ake roƙa ka taimaka mana ka agaza mana abubuwa duka sun kiya akwai hallakan da yake wannan hallaka kuma a amsa wai da sunan musulunci alhali kaga wannan mutanen na makka su ma ai busu ba busu yarda Allah bane ba a sai yarda Allah sun yarda da Allah suna bautan Allah gari ma suke su ne ma mutanen ‘yan ajin tubarkalla a wajen Allah suka ce ai waɗannan gumaka mun muna neman iso ne su kusantar da mu zuwa ga Allah saboda su ɗin tsaftatattu ne haka duk wanda yake kan wannan hadisi na baka wani tsaftatacce ne bin shi da muke da rirsuna mushi da muke da kaza da muke yi dan saboda isar da mu zuwa ga Allah mu samu ceton shi a wajen Allah nafsu tariqa hanya ce guda daya babu bambanci tsakanin wancan da wannan mutum ya ji tsoron Allah ya bauta wa Allah ubangiji shi kadai ne abun bauta ba a bauta ma wani sai Allah duk wanda zaka nemi iso zuwa gare shi to wannan ison ka je ka leka ka ga addini ya yarda da shi ko kuma bai yarda da shi ba bautan Allah ba ba ganin dama bane ba ko kuma ra'ayi na ko abin da naga dama ko abin da tashi naga mutane suna yi a za a duba dalili abin da dalili tabbatar a aikata shi haka mutum ya tsoron Allah ya rika auna waɗannan abubuwa ba kawai ana karanta wannan bane ba dan a baka labarin zawwan wannan me yake rashi da suna hubal hubal garin makka akwai darasi da ibar da ya kamata kai ma ka ɗauka daga ciki me abin da za ka ɗauka in kai irin wannan abin da suka yi da kai da su duka bayanin ɗaya ne labarin da Allah yake bada a cikin alƙur'ani na mutanen garin makka ana ca kahuran makka kahuran makka ina suke yau ba su mutu ba to me sake ba da labarin saboda mu ɗauki hannu mu gane cewa fa bautan Allah ga yanda ake yin shi ba kawai ana ba faɗi maka da saboda kawai ka samu labari ka ji daɗin labari a ba haka nan bane saboda ka ɗauki durusu da ibar da suke ciki wanda kuma littafin ya kumshi suna haka malai ce durusun wa ibar ko darussa sannan kuma da abun lura da ya kamata a rika ɗauka to kaga wannan wannan shi amr ibn luhai mazala ke ta ya gan shi a cikin wuta ta yana jan hanjin shi su ne a ya zurru kasabahu idan ka ce kasabun rajul yana iya ɗaukan hannayen shi yana iya ɗaukan ƙafafuwan shi da dukkan wasu gaban jikin shi kenan yana jan jikin shi a cikin wuta ko kuma bi tafsirin na tafsirin da ke kusa shine yana jan hanjin shi a cikin gidan wuta a dalilin abin da ya jayo wa kanshi na bautan wani Allah subhanahu wataala malike cewa wannan mutumin kuma shine mutumin da sayyaba sawa'iba shi ya yantar da wasu kalan dabobi ba a hawan su ba a komi da su kawai za a bar su haka nan su ta kiwo amma ba amfanin da za a yi da su malike cewa takaza ahlu ahlu kulli darin fi darihim sanaman ya'budunahu daga wannan abin da amr ibn luhay yayi sai zamanto ma'abuta kowane gida suka ɗauki gumki suke bauta mushi kowa ya nashi gumkin ka duba ka bata kai za ka yi allan da za ka bauta ma ta yaya haka duk wanda zai nemi wani abu a wajen wani allah ka duba shi wane ne ba haushe yake cewa idan kura tana maganin wannan ta makanta mana sai ga abubuwa da ya shi a cikin matsala in kai kana katahi ne saboda matsalar misali ɗanka to ka samu ɗiyan shi tana cikin wannan matsalar idan katahi ne saboda matsalar matarka sai ka samu matar shi tana cikin wannan matsalar idan katahi ne saboda ya dafa maka abubuwa sun tsaya sai ka cewa yau ai shi ma abubuwan da suka tsaya ya ce yana zuwa yana zauwa ana ta abubuwa bai yi haka ba to amma sha bayan da zai yi ne haka mutum ya nema a wajen Allah abin da yake haƙƙin Allah haƙƙin Allah ne a tsaya a nan kar a gusa to mutanen garin makka he kowane gida suka ɗauki irin nasu gumki yanzu kenan abin ya samu ya samu rassa fa iza arada rajulu minhum safaran tamassaha bihi hina yarkabu idan idan mutum ya so yin bulaguro a cikin su tamassaha bihi sai ya rika shafan wannan gumkin hina yarkabu lokacin da zai hau abin hawa ya rika shafawa yana shafawa a jikin shi me yake doka albarka haka ne tamam to a yau har akwai gawawakin da ake musu haka nan mutum ne ya mutu za ka yi abin ne shi mutane suna shafa makarai kai wata makarai ma bata dawowa fabballe ta ake a rika zuwa ana jika ana sha saboda wai albarka ake nema wallahi wani abu ne wanda yake tabbas mutane suna yin shi ha Allah kiyaye mutum yana zaune yana tsotson kawar shi wai albarka yake nema manzalla bai karantar da mu haka ba manzalla bai karantar da mu haka ba kwata kwata ba bautan Allah bane ba mutum ya tsaya akan bautan Allah shi mutum yana da girma wannan girman shi tsakanin shi da ubangijin shi shi da Allah ne kai ma nemi naka girman a wajen Allah ka nema a wajen Allah don me za ka zo ka tuge a kai shi amma sallama cewa iya da girman Allah raka taki gona kai ma nemi naka girma ka nema a wajen ubangiji ka gyara alaƙa da ubangiji amma sai ga shi wani kaza ne shikenan kuma ku zo gaba ɗaya ku ku tulu ana daufa talib wal matlub la kiyaye to kaga irin wannan abin da ake shine nafsu shay yanzu miye bambancin wanda zai je ya shafa gumki idan zai zai yi bulaguro da mutumin da zai ta gidan dan tsubbu a mushi duba wannan bulaguran akwai alheri ko ba alheri me bambanci su a ciki usra tabayyur da ake yi canhi da ake yi bai da bambanci da irin wannan abin da ake zuwa gidajen tsubbu ana yi wallahi bai da bambanci idan su a lokacin in za ka yi bulaguro sai ka tashi sai ka yi sammako ka ta yi karkashin wata itaciya sai ka ɗauki wani abu sai ka kaɗa iccen in tsuntsaye suka tashi inda tsuntsuwar ta fara yi to nan alheri yake ta mai bacci shi da wanda zai je ce an duba mashi kaza haka za ka samu a harkan aure haka za ka samu a harkan aiki haka za ka samu a harkan kasuwa haka za ka samu a harkan bulaguro waɗannan canhe-canhe suna cikin al'ummar dumu-dumu kuma da sunan musulunci alhali su kuma kai tsaye suna amsa sunan shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah kare mu to yake cewa anan kaga idza qadima yake cewa idan mutu ya tashi yin bulaguro fakana fakana zalika yake cewa akhira ma yasna'u hina yatawajjahu ila safarihi wannan shine karshen abin da zai aikata lokacin da zai fuskanci bulaguran shi sai ya je ya shafa wannan gumkin sai yayi gaba wa idza qadima min safarihi haka idan ya komo daga bulaguran shi tamassaha bihi zai zo ya shahi wannan gumki a sa mushi albarka a nuna cewa an ji dadi kuma aiki yayi kyau yana anta hilahiya an dawo lahiya fa kana zalika awwal awwala ma yabda'u bihi wannan shine farkon abin da zai fara yi qabla an yadkhula ala ahlihi kahin ya kai zuwa ga iyalin shi nafsu shay a yau akwai wanda duk sahiyar Allah sai ya ji an mai duba duk maricin Allah sai ya ji an mai duba ya wunin zai kasance ya daren zai kasance ko malamin tsubu zai mushi wannan aikin Allah kiyaye ba ga wanda bai da bambanci da wannan da yake irin waɗannan abubuwa nafsu shay nafsu shay Allah kiyaye malaci wa kanat al-arab qad ittakhadhat ma'a al-ka'bati tawaghita ya kasance larabawa sun rika tare da ka'aba ɗawaghita ababen bauta ya ce wahiya buyutun tu'azzimu haka ta'azimil ka'aba sun rika wasu gidaje wasu gumaka suna girmama su kamar yadda suke girmama ka'aba kai bal hasali su ma waɗannan gidajen da aka rika laha sadanatun wa hujjab suna da sadana idan ka ce sadana su ne khadama sadana khadama masu musu hidima kawai wani a wuri kaza ya tare kawai shi mai hidima ne masu hidimtawa waɗannan gumaka ne sannan kuma wa hujjab idan ka ce hujjab su ne wanda in ka zo bakka da yancin da za ka kai zuwa ga ka je wannan gumkin ko ka je wannan gidan da aka bashi wannan darajar har sai ka ga wasu protocol wanda suna isar da kai zuwa ga wannan wajen nafsu shai abu ne iri daya babu bambanci tsakanin wancan da wannan babu bambanci haka za ka ga an tanadi wanda suke su ne masu masu kula da wajen sannan kuma akwai wanda su ne protocol inda sai ka kai gare su tukun za ka iso zuwa ga ko wuri kaza saboda irin darajar da yake da ko kuma kabarin wani saboda cewa shi na daban ne ba an an daidaita abubuwa an shirya kaga kabari an mushi karo an yi komi kuma an shishirya wuraren da yan ziyara an suka zuwa su wani duka bautan wani Allah ne manzon sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin abu na karshe da ya rika bayani akan shi cewa ala la'natullahi alal yahud wan nasara tsinuwar Allah ta tabbata akan yahuda da nasarawa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sirriki kabarrukan annabawan su a matsayin wajen bautan Allah annabawan su ba ha malamai ba in ana magana annabi wake magana malami annabawansu sun rike shi a wajen bauta Allah manzo Allah ya ce wannan mutanen Allah ya tsine musu albarka fama baluka akan mutumin da zai dauki wani malami ya rika mashi irin wannan abu kaga yanzu wani abu ne wanda ya shigo cikin al'ummar musulmi kaje kaje makwante kaga an ma kabari karo wanda duk ya daga cikin abubuwan da kuta daga shari'a ce addini bai karantar da mu wannan ba in ko ka mutu an ƙari in ka mutu an ƙari abu biyu ne alkafan wazzad alkafan da za a saka da guzurinka na aiki an ƙari sai addu'o'i da mutane za su maka su nema maka gafara wajen Allah ba su roƙa a wajen ka ba kai kai ta kanka kake manzala yake cewa ud'u li akhikum tasbita ku roƙa mishi Allah ya tabbatar da shi ashe shi ne za a ma addu'a ba shi za a roƙa wajen shi ba saboda la yamliku darran wala nafa'a bai mallaki cutarwa ba bai mallaki amfanarwa ba da komi ba abin da ya mallaka bawan Allah ne yana bukatuwa ya fitakiru ila rahmatillah yana bukatuwa zuwa ga samun rahmar Allah sai ku zo ku bige ku kuma ku ku ne za ku yi abin da za ku yi amfanar da shi da izinin Allah kuma shi addu'a in Allah ya amshi wannan addu'a kaga shi zai amfana amma ka zo gindin kabari ka ce da sunan cewa kaka bukatunka kuma za ka samu a cikin ɗariƙun da ana waɗannan abubuwa da yawa sai sa kabari kawai rika roƙon shi Allah kiyaye to kaga duka waɗannan suna daga cikin hanyoyin bautawa wani Allah saboda abin da ake nema ne a wajen Allah shi kadai sai ka nema a wajen wani Allah daga lokacin ka zama mushriki Allah kiyaye malaci suna da sadana sannan kuma wa hujjab akwai waɗanda suke sune hajibai me hajibai anan sune wanda za su rika za su rika amsan tarben baki suna kula da wajen suna kaza suna kaza iso su za su maka iso zuwa ga wannan wajen ka zo ka kai ziyara ko mutum ziyara ya tashi da kigani saboda ya je ziyarci kabarin wani mazala ya hana sallallahu alaihi wasallam mazala ya hana mazala sai da ya precising abin tak ya ce la tushaddu rihal illa ila salati masajid ba a kulle kaya a yi bulaguro saboda zuwa wani wuri wai don yana da albarka in ba masallaci uku ba masjidul haram wa masjidi haza wal baitul maqdis masallacin makka masallacin madina da masallacin kudus to naka yana ciki mutum ya ɗauki mota daga nan ya ta yi ziyarar kabarin wani kaga wannan babu wanda ya saka Allah kiyaye to wannan hujjab masu ison nan za ka samu an tsara abubuwa haka za a yi saboda ana gama kan wata business ce aka buɗe yake cewa tuhuda laha kuma ana musu kyaututtuka waɗannan gidajen da waɗannan gumaka kama tuhuda lil ka'aba kamar yadda ake bayar da hadaya ga ka'aba su ma ana musu irin waɗannan abubuwa yace kai banda wannan ma wa tatufu bihi yake kaɓa wafiha biha kuma ana maɗa wafi ga waɗannan gidaje ko gumaka kamar yadda ake yi wa ka'aba ɗawafi da salama wanda duk a cikin ƙasashen da namu ana yi ƙabari ana mashi ɗawafi ana ce ƙabarin wannan ayin wannan su manya ne kaga wanda duka hanya ce ta bauta wa wani Allah subhanahu wataala kai tsaye wallahi mutum ya bauta wa Allah mutum Allah ba tunaninka bane ba da ganin damanka bane ba ba ra'ayinka bane ba ba cewa ba wani kaza ne duk girman da mutum yake da in ka ɗauke shi ka sanya shi kishiya ga Allah wannan abin shirka sunan shi wala ya amurakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba a ya amurukum bil kufri ba'da iz antum muslimun Allah ce babu wanda ya umurce ku ku riki annabawa da abin da ya shahi salihan bayi da mala'iku ba wanda ya umarce ku akan ku rike su a matsayin abin bauta Allah ya ce wai za a umarce ku da kafirci bayan imani ashe ka rike annabi a matsayin abin bauta kuma bayan Allah kafirci ne fama baluka biman huwa laysa bin nabi ina ga wanda ba shi ba kaga tabbas mutum ya tsaya ajiye hankalin shi ka bauta wa Allah ka bauta wa Allah ka bauta wa Allah bautan Allah shine abin da Allah ya saka duk abin da ke haƙƙin Allah ne kanka ɗauka ka ɗosa rama wani in kai haka ka zalunci kanka shi ne ke cewa suna azzama suna ɗawafi game da su kamar da suke ma ka'aba ɗawafi watan haru indaha haka ake zubar da jini a gindin wasu kabarruka a gindin wasu gumaka تنحر النحر يعني الذبح عندها أي عند الأصنام أو عند تلك البيوت أو جن ودن تشن جدا جن أكر أكيس كمان كعبة كوكما أكر أكيس أما تأيز كمان سهوبا سلالة سعوزة sai a gabatar da mi sai a gabatar da jini wai ana neman iso ne da kusanci zuwa ga abin da wanda yake cikin kabarin nan maliki ta wahiya ta'rifu fadlal ka'bati alaiha su haƙuraisha wannan ko laraba wannan sun san da falalar da ita ka'aba take da akai li'annaha kanat yake cewa li'annaha kanat qad arafat annaha baitu ibrahim al-khalil alayhi salam ai laraba sun riga sun sani cewa annaha ita ka'aba baitu ibrahim al-khalil ai daki ne wanda annabi ibrahim ya gina shi wa masjiduhu ko masallacin annabi ibrahim ne tunda ana magana nan tun kahin aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama falamma ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bit tauhidi da dayanta Allah a kadaita ubangiji da bauta shi kadai waɗannan ababe na gumaka duka a zubar da su basu da amfani abu alaihi zalika suka aibanta haka in a gare shi wa qalu suka ce aj'alal alihata ay asayyara wai shin zai sa a rika al alihata abun bauta ilahan wahida ya zama to abun bauta guda daya suka ce inna hadha la shay'un ujab wannan tabbas wani abu ne da yake cike da mamaki saboda ga ga galata ga uzza ga hubal ga manata ga kuma kowane gida da irin nashi gumki sai a ce duka wannan azubar da su ka'aba kaɗai tana da 300 da wajen 60 a cikinta duk an kikkimsa mata abin da Allah yake ama kuma a cikin ɗakin Allah sai suka aibanta wa manzara sallallahu alaihi wannan abin da ya zo ya kiraye su zuwa gare shi kuma aibantawa iya makura aibantawa iya abin da za su iya na aibanta har suka yi saboda ya sa abin bauta wai ya ce a Allah kaɗai za a bauta ma to haka a yau wanda ke kira zuwa ga tauhidi da haka al'umma al'amarin yake a rika ambata cewa ai wannan yana kira ne ce a bar komi kai kuma sai kake a bauta wa Allah a bauta wa Allah wannan ruwan a bar shi ya rika gudana ta hanya ta asali da Allah ya mishi fitnar da Allah halicci dan adam akai ya bauta wa Allah a komo a bauta wa Allah shi kadai baka ce ba gidanku baka ce ba garinku baka ce kasarku ba ta kai Allah me yana ka lahi a ciki baka da kuma har da gaske in mutum imani gare shi wallahi kamata ya ji cewa yana kaunarka saboda kana kana mishi bayanin da zai sa shi ya bauta wa Allah kadai amma sai ga wanda zai yi bayanin aqida tauhidi to ya zama to abin kyama a cikin al'umma abin zargi abin zagi abin aibantawa amma ba cai abota mishi ba bai ci abota baban shi ba ko ƴan gidansu cai abauta wa Allah ƙur'anin nan da yake hannunka bayanin da yake kumshi a cikin shi kenan waɗannan hadisai ingantattu abin da yake cikin su kenan kuma shine iya addinin musulunci wannan amma daga lokacin da aka ratse wannan sai a shiga abin da yake na fagamniya a ji abota ma wani Allah kuma a mutu a asara Allah kyare mu kenan a ja'ala ya'ani asayyara shin ya sanya abin bauta zaman to abin bauta guda daya suka ce wannan tabbas abu ne wanda yake cike da mamaki malai cewa ja'a fi sahih al-bukhari an abi an abi al-utaridi radiyallahu anhu qala kunna na'budu al-hajara ɗaya daga cikin abul utaridi ɗaya daga cikin sahabbai wannan bayan ya musulunta ne kaga da yake cewa kunna kenan wani abu ne da yake madi mun kasance a da na abudul hajar yace muna bautawa duwatsu kaga anan ai wannan gumakan kusancin su ne suke nema go to ka duba wannan magana in kana cewa a yau wani malami bai gane ba yana cewa dan kuna neman kusan kusancin wasu su kusantar da ku zuwa ga Allah ya ce kuna bauta musu wannan ko magana sahabi ne wa karantar da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe wanda suka fahimci darasin ne a inda aka dauko darasin tun asalin shi a gindin maganin yace kunna mun kasance na abudul hajara dutse muke bauta ma fa'iza wajen na hajaran in muka samu wani dutsen da hu akhyaru minhu ya yi alheri sama da dutsen da muke da hannunmu alƙainahu sai mu jefa wannan tsohon wa a haznar akara sai mu ɗauki sabon ɗimuwa kenan ya ce fa'iza lam naji da hajaran yake cewa in ku mu samu dutsen bar da za mu bauta ma kaduwa ya ce jama'ana juswatan min turab sai mu tara jama'ana sai mu hada juswatan wani tili min turabin na rerai sai a ɗan daidaita shaka ya ce sun maji ina bishati sai mu zo da akuya ko dabba fahalabnahu alaihi sai mu zo mu gabatar da fahalabnahu alai sai mu tatsi wannan akuyar a wannan wurin na bautan wai da nuna da sunan cewa muna gabatar da wannan madar da zamu tatsa a jikin dabban na zuwa ga wannan abin da muke bautawa tare kasan nan abin bautan nan ko kuma dutsen a rika dauko madara ana zubawa a saman shi to mal anai ke cewa al muradu bi halabihim shata ala turab yace majazun zalika wa huwa annahum yataqarrabuna ilayhi bit tasadduqi alayhi sai a kawo madaran sai a ce ga ta an gabatar da ita sadaka ne zuwa ga wannan dutsen ko wannan gumkin ko wannan tilin kasan kaga zo na tilin kasan akwai shi da yawa a cikin umma yanzu a can wajen jin likita akwai wani tilin kasa ba san bane me yanzu ka duba wancan na aren ka duba wancan talile ke kowai wanda ya gudu wani muke ƙasa haka ya ce shi ma na wani wali ta zamanin annabi adam daga an ga wani wuri ya dan tulo shi kenan kawai a zo a rika ukufi da allah miye bambancin wannan da wancan in mun samu dutsi mu bauta mushi in muka ga wanda ya hishi mu yadda wannan mu dauki wannan sabon in muka rasa wancan muka rasa wannan kuma sai mu tara ƙasa mu ci gaba da sunkuya mata Allah kiyaye yace sun matufna bihi kuma mu zo mu rika mushi dawafi a rika dawafi wannan dabi'a ta dawafi tabbas akwai ta akwai ta a cikin al'umma kabar rika na wafi yawancin su dawafi ake musu Allah kuma wannan duka iya daga cikin abin da zai raba ka da Allah kai tsaye wallahi wajibi ne mu guji waɗannan abubuwa ba bautan Allah bane ba ba jin tsoron Allah bane ba ba hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bace ba mal yace durusun wa ibar darussa da zamu dauka da abun lura da zamu dauka a cikin wannan bayani da malam yayi na bautan gumki a garin la a kasashen yankin yankin Hijaz yankin Jazatul Arabi a wancan lokacin da Amr ibn Luhay ibn Qimma ya kawo musu yace abu na farko annal araba lam ya'budu al-asnam li'tiqadihim annaha khalaqat annaha khalaqatuhum aw khalaqat as-samawati wal arda wa innama kanu yastaghisuna biha min dunillahi wa yatlubuna minhum jala' al-qurbi qurabi jala' al-qurabi wajtilaban naf'i yace abinda zamu dauka na farko cewa su larabawa lam ya'budu al-asnam ba su fa bauta ma gumaka ɗin nan ba wai li'tiqadihim dan sun yarda sun kudirce a cikin zuciyarsu cewa annaha khalaqatuhum cewa waɗannan gumaka suka halicce mu a ba su yi wannan ba sun san gumkin ba shi yayi su ba ba shi halicce su ba amma kuma suna bauta mushi aw khalaqatis samawati wal ard kuma sun yarda cewa waɗannan gumaka ba su suka halitti sammai da ƙasai ba wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah su ne manzala ya kafa saboda dan sun yarda da rububiyar ubangiji ba su yarda da uluhiyya ba aikin banza kenan rububiyya yarda da aikin Allah a matsayin ce Allah ya yi shi uluhiyya bautan Allah a matsayin shine abun bauta daya daya wanda ba samu shirk ba samu abokin abokin tarayya to wadancan sun yarda da cewa Allah shi yayi sama shi yayi kasa shi kaza shi kaza duk sun yarda amma a zo a bauta wa Allah shi kadai shine abin da ba su yarda da shi ba suka ce ai an sanya Allah a matsayin mi a matsayin abu guda suka ce su ba su yarda ba da su ba sannan malik ya ce wa innama kanu yastaghisuna biha sani cewa suna neman dauki ne idan ka ce alistighasatu shine neman dauki taimaka maka a agaza maka suna neman agaji ne biha da waɗannan gumaka min dunin layi kuma bayan Allah sai aje wajen gumkiwa ne aje wajen gumkiwa ne aje wajen gumkiwa ne wa yatlubuna minhum jala al-kurabi suna nema a wajen waɗannan gumaka su yaye musu dukkan wani abin da yake damuwa ne al-kurab jam'i ne al-kurba al-kurba shine al-gham wal ham matsala da damuwa da umci babu wanda yake yaye ta sai Allah subhanahu wataala duk wanda ya shiga cikin damuwa ba wanda zai yaye maka sai Allah amma su suna zuwa wajen waɗannan gumaka da sunan mi su yaye musu wannan damuwa yau ana zuwa irin waɗannan wuraren da ake bayani ɗazu da suna a yaye maka matsala kun shiga cikin damuwa a yaye muku wannan damuwa ta akwai wanda sai yaye muku banda Allah ba wanda sai yaye muku sai Allah sannan kuma wajtilaban naf'i da jayo ijtilab jalbu shay jayo shi da samo da annafa amfani a jayo musu amfani a tunkuɗe musu abin da yake ba daɗi wanda shi kuma aikin Allah ne ba wanda zai shi Allah wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu in Allah jarrabe ka da ba daɗi ba wanda sai yayi maka sai Allah shi ne manzon Allah ya ce wa ɗaya daga cikin sahabbai wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka ba sa iya cutar da kai da wani abu in kaga wani abu ya same ka ba daɗi to Allah ya rubuta wani dan wani abu kaza sai ya same ka lokaci kaza kuma ba wanda ya isa ya hana haka kuma wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka in wani abu na amfani ya same ka to Allah ya rubuta wannan abun sai ya same ka na amfani su bu su wuce ba iya tsani bu su wuce kuranga ba wanda za su isar da wannan abun zuwa gare ka da umurnin Allah da umurnin Allah sannan kuma waɗannan damuwa da jayo amfani aikin Allah ne makadir ƙadara ce ta ubangiji wanda waɗannan abubuwa kuma a rubuce suke na harko kadara wadda aka rubuta wannan alƙalamin da Allah ya halitta ya umurce shi akan bi an yajri bima huwa ka'in ila yawmil qiyama ya rubuta nashi ko to wannan har abada bai sakewa kadara ta biyu wadda aka rubuta maka inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman to wannan abin da aka rubuta maka bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id wannan shi ma da ba sannan kuma akwai wanda za a rubuta shi a cikin lauhul mahfuz lauhul mahfuz sannan bayan shi akwai abu shi wancan na na harkon na alƙalamin ne shine lauhul mahfuz sannan na uku su na ƙarshe shine wanda ake rubuta daren lailatul qadr fiha yufraqu kullu amrin hakim budget na shekara da raskwana wani ya kai wani baya kai ba wani zai samu wani baya samu ba duka an gama yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu indahu ummul kitab waɗannan biyu suna iya sakewa wanda yake cikin mahaifiyarka da wanda da ƙarshe na na wannan darilatul qadari amma wancan wancan baya sakewa al'amuran ubangiji ne da ka yarda ka sallama wa Allah al'amuran shi kakka nema a wajen kowa bayya iyawa in yana iyaye ma kan shi mana ai kamata a ce in ya cika ya tumbatsa in zo aka an aka zo aka maka wannan hidimar bai kamata a ce an bada komai ba eh mana ko kuma ya doka ma ya ce ban kai amshuwa ne matsala kaza je ka yayi ta haka ya kamata amma ta wani zaurance ana wani kewaye kewaye ana aka kaza a kawo ne na kawo ne Allah kiyaye mutum ya bauta wa Allah ya yarda da Allah ba daɗi ubangiji yake yaye shi daɗi ubangiji yake kawo shi babu wani wanda yake wannan sai Allah in ka yarda wannan imanin ka ya tabbata in baka yarda ba kuma imanin ka ya kaura sannan kuma lobakka da abin da ya shahi kwanciyar hankali har abada duk mai amsan waɗannan abubuwa da wannan kewaye kewaye wajen ɗan tsubu da wani layu da wani wane ne har abada ba zai iya zama lahiya ba saboda kullum yana cikin shakka yana cikin tsamma yana cikin kaza yana cikin kaza yana cikin firgici kala kala yau in ya bar wannan ya kama wancan in ya bar wancan ya kama wancan yau aka ce wani ya zo zai dugari hallawa ya zo wani ya ce a zai tashi ma daga wuri kaza zai ta waje kaza wasu ƴan tsubbun daga wata ƙasa za a yi odar su a kawo su a kasa a girke su zo su yi abu kaza su yi kaza su yi kaza su yi kaza muni tsoron Allah ko waɗannan abubuwa ga su a cikin al'umma da yawa za ka ga ana yin su wannan lakani lakani da ake bada mafi yawancin su irin su ne haka kawai za a wazafa ya mutum ya ɓoye kawai daga aiko muku na abu da cewa ka aiko ka karanta wannan kawa dubu kaza za ka samu wannan kaza Allah ƙarya ne daga ya aiko kawai mai dami sai a wani hadisi a ina manzan Allah haɗu ka zama to wayayyen mutum don mi za ka waye a rayuwa ka kasa waye wa addini addini shi ne zamanka a duniya gaba ɗaya shi ne kuma dalilin zamanka ya kamata ka waye duk wanda ya kama ka irin wani abu ya baka dalili kuma ka lura da wani abu har kullum in mutum ya kawo wani abu da suna addini kada ce maka a to a ina ka hana a kai ba kai ka ce ana yi ba eh kai ka faɗi ko to a ina ka faɗi a ina ka faɗi ana sallah sai ka tambayin dalili yace Allah ce wa qimu salat manzo Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli ga kaza ga kaza ga kaza dalili sun wuce alisawa saboda al-aslu fil ibadati at-tawaqquf illa ma dalla ad-dalilu shar'i ala mashru'iyyati sai abinda dalilin shari'a ya tabbatar da shi abinda babu dalili wallahi duk yanda mutum yake da girma Allah raka taki gona malin je kada girman ka amma ni bar ni in bauta wa Allah ran da aka ji aka sani cikin kabari wani irin dauki da ka mini me kake da ku baka da komi aka tashi gobe kiyama zaka yi muni ka cika muni lada kai wanda wanda ya tsora mutane irin waɗannan abubuwan ladan mi gare shi saboda musulunci sha mashkukun fihi shi kuma duk aikin alheri sai ya tsoro akan gindin musulunci ba musulunci ba shi to duk abin da yake amfanarwa da wannan yana ɗoruwa ne akan abin da ya shafi wajibi ne mutum ya ƙudurce wannan a cikin ranshi Allah ne yake wannan in mutum ya ce maka kawo dalili a ina Allah haramta kaza sai ka ce a kai ka ce ana yi ko to shi asali a cikin komi a tawakkuf a cikin abin da sha ibada afwan al-aslu fil ibadati at-tawakkuf harakan bautan Allah kawai tsayawa zai idan ka ce to da kaza to sai a nemo dalili shi a ina ka wani sai ce a ga bayani kaza ga bayani kaza ga bayani kaza ingantacce lahiyayye akan fahimta magabata alhamdulillah sai mu je aiki amma babu dalili kai ka kirkiri aiki kai ba manzon Allah ba kai ba qur'ani ba kuma ka ce ka kirkiri aiki ka ce a ina aka hana wannan irin shi lahiya ne kuma da yawa suna dora mutane akan wannan sai ce ai to a faɗi muku a ina aka hana to asali harakan addini ai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo ba sabai kawai bugan gaban kansu suka yi ta aiki ba a yau aya ta sauka abu kaza addini sai a fara aikata shi yasa wani lokaci wani abun zai zo har a zo neman ƙarin bayani inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya rasulullahi na'rifu kayfa nusallimu alayka lakin la nadri kayfa nusalli alayka qala qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad har zuwa ƙarshe kaga ƙarin bayani suka zo nema ashe dalili shi ke tabbatar da bauta ba kawai tunani ba ka kirkiro wani abu kawai aka tambaye ka dalili ka ce to ina ka hana ha wannan ba daidai bane ba wannan kwata kwata bai cikin karantar addini in ba ma wannan kwanaki wannan shekarun ba ba a ma taɓa samun irin wannan ba a cikin al'ummar musulmi kawai mutum ƙirƙiri aiki a ce maka yaya ka ce to a ina ka hana haba wannan ba daidai ba ne Allah kare mu abu na biyu malai ke cewa daga cikin durus da ibar ya ce izamu jurmi man kana sababan fi halakin nasi wa dalalihim wa annahu yahmilu awzarahu wa awzarahum kamilatan yawmal qiyamati girman laihin izamu jurmi girman laihin man kana sababan duk wanda ya zamanto sababi fi halakin nasu cikin halakan mutane wa dalalihim ka zamanto sababi na ɓadda su duk mutumin da zai ɓadda mutane wallahi ya kuka da kanshi yasa saboda shi wannan wa annahu yahmilu awzarahu zai yi dakon zunuban shi wa awzarahum kuma zai yi dakon zunuban su kamilatan cikakku yawan qiyamati gobe qiyama yau idan ka ɗora mutane akan hanyar bid'a suka yi bid'a suka samu zunubi misali miliyar guda to wannan zunubin miliyar guda su suna da kai kana da kuma ga naka tashi hankalin kai ba ga naka ga nasu duka za a lafta maka ka rufe makan asiri ka tausaya wa kanka duk abin da za ka ɗora mutane na bautan Allah wallahi ka tsaya ka tantance abin da haka ne ko ba haka nan bane ba saboda idan ka ɗora su akan abin da ke ba daidai ba kuma da gangam ka sani cewa wallahi duk abinda suka yi aka ba su zunubi sai an baka yaba zunubin ka tabbas man dalla ala khairin ka fa'ilihi wa man dalla ala sharrin ka fa'ilihi in ka nuna musu banna to kaman ka aikata ne kaman ka aikata ne to duk mutumin da zai dora mutane akan wata bid'a shi yasa wallahi duk mutumin da ya kirkiri wata bid'a ya bar wa al'umma ajiyal wallahi wannan mutum abin tausayi ne ya jayo kan shi ruwan da zai zo ta yi da shi Allah kiyaye to shi wannan mutumin amur ibn luhayi ibn qimma'a ya jawo wa kanshi cewa duk wanda ya bauta wa gumki a wannan yankin da wanda ya dosana daga su yana da cikakkun zunubai na waɗannan mutane kakafin su ranar tashin kiyama malaci abu na uku fihi dalilun ala anna ba'd ahli aljahiliyyati mu'azzabuna bi jurmihim akwai dalilin cewa wasu daga cikin yan jahiliya za a azabtar da su a dalilin bannar da suka yi ga amr ibn luhayy ibn qimma mazala ya ganshi yana jan hanjin shi a gidan wuta alhalin cewa wannan mutumin ya rayu kahin mi kahin zawwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na hudu malaci iya daga cikin darussan da zamu ɗauka safahatul mushrikina wa hamaqatuhum yace wawancin mushrikai wa hamaqatuhum da wautansu alhumqu wauta as-safaha wawanci yace iz yanda ga sunan abadu asnaman sun rika bautawa wasu gumakan da min sun'i aidihim hannunsu ya kirkiri abu ko suka bauta mushi yi wani wauta ko wannan an bakiyar shi da suna sakarci ya wuce wannan kai da kanka kai abu kuma ka kuma ka rika bauta mushi مالك أسئلة للمراجعة من أول من أدخل عبادة الأصنام جزيرة العربي ومن أي قبيلة هو وهي هركون دي كاو بوتن غمكي أينك اللارباوة سنكم دك وش قبيلة ينكي tambaya ta biyu an ma za akhbara anhu rasul sallallahu alaihi wasallama labarin da manzo sallallahu alaihi ya bada akan shi amr ibn ibn luhay ibn qimma kaga ya zo da bautan gumki sannan kuma ya sanya ɗaukan wasu dabobi a matsayin abin da ba iya tasarrufi a kansu tambaya ta uku uzkur halat al-arabi ma asnamihim halin larabawa tare da gumakansu uzkur shay'an min durusi min durusin yake cewa min durusi hadha al-maqta min durusi hadha al-maqta zai zamanto yace ka ambaci wani abu daga cikin darussan wannan bangare da aka karanta maka kenan da haka ba kanka amsa mal yace nasabuhu sallallahu alaihi wa sallama wa qissatu ziwaji abdullahi bi amina nan zamu dakata insha Allah kenan zamu ji dangantakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a takaice sannan kuma da irin labarin auren mahaifin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mahaifiyar shi Amina da kuma bayanin da zai biyo akan wannan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah